akwai wadda za a riƙe ni kuma in sauke akwai wadda za a riƙe a hannu na su ok latti ne na rubutu
الحمد لله رب العالمين إله الأولين والآخرين الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الظل وكبره تكبيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل ومن علينا بأعظم دين شرع وجعلنا به خير أمة أخرجت للناس اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على منحجية بيضاء على طريقة واضحة جراء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فمن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم ورضي اللهم عن آله وصحابته وأهلنا اللهم على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا في زمرته مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد إن أما سجنما يو a lissafi da ake yi na game da babban zaɓe da ke tafe ana kyautata zaton duka-duka saura kwana takwas ko kwana tara da babban zaɓe saboda haka muna da wannan jumu'ar sai kuma jumu'a ta gaba ganin duka-duka kwanakin da suka rage ba su wuci kwana tara ba a yi babban zaɓe sai muka ga akwai buƙatar mu yi tsokaci a wannan hutuba ta yau da kuma in Allah yarda hutuba ta gaba duka dai za a yi tsokaci game da wannan babban zaɓe da ke tafe babu shakka ko mutum ya so ko mutum ya ƙi ko ka ƙi ko ka so wannan zaɓe da ke tafe yana da mahimmanci babba ga kai kanka yana da muhimmanci matuƙa ga al'ummar musulmi na wannan ƙasa sannan zaben yana da muhimmanci ga ƙasar ita kanta ɗungurungu to duk abin da yake da muhimmanci irin wannan wajibi ne akan kowane mutum musulmi mai cikakken hankali ya ba wannan abin muhimmanci dangane da haka ke cewa muna da tsokaci kamar haka abu na farko kowa idan muka ce kowa misali mu da muke nan allah ta'ala ya ba mu damar halarta haka da kuma waɗanda duk suke iya sauraronmu daga nesa ko suke iya jin saƙon to lallai a yi ƙoƙari a samu a samu wannan katin zaɓe kai yanzu ka yi ƙoƙari ka samu naka ka yi ƙoƙari da iyalanka kowa ya samu katin zaɓensa domin lokaci ya riga ya yi lokaci ya yi ana maganar kwana tara to ko da sati biyu ne ya kamata a ce ana saura wata ɗaya kowane ɗaya daga cikinmu ya gama shiri ya gama kintsi na abin da ya shafi katin zaɓensa ba shi kaɗai ba da iyalansa baki ɗaya idan mutum yana da mata biyu mata uku mata hudu ya tabbata kowace ta karɓi katinta idan mutum yana da yara da suka isa shari'a sun kai guda biyu uku bakwai goma alhamdulillah ya tabbata kowanne daga cikinsu ya karɓi katinsa ba ma karɓa kaɗai ba wani ya karɓa amma yanzu bai san inda ya saka ba saboda haka a yi ƙoƙari a tanaji waɗannan katuttuka na zaɓe idan mutum bai da katin zaɓe kamar an yi ba a yi ba duk surutai da zai yi duk maganganu da zai yi kamar na banza ne saboda ba shi da damar ya yi zaɓe kuma irinsa irinsa biyu uku idan ba su yi zaɓe ba an samu naƙasu a ɓangaren musulmai an samu naƙasu saboda haka muna kira da babban murya kowa ya yi ƙoƙari ya samo katin zaɓensa shi da iyalansa baki ɗaya domin yin zaɓe lokaci ya riga ya yi abu na biyu muna lallashi shi ma da babban murya da ba da haƙuri da cewar a fito ranar zaɓe domin yin zaɓen akwai waɗanda da yawa saboda dalilai daban-daban sun riga sun yi fushi sun ce ma ba za su yi zaɓen ba dalilai daban-daban daban-daban daban akwai ɓangarorin mutane kamar guda bakwai waɗanda kowane ɗaya daga cikinsu yana da dalilansa da ba zai zaɓe ba misali akwai wani malamin jami'a ya ce ba zai zaɓe ba duk yadda za a yi da shi yana da katin amma ba zai je yi zaɓe ba ai kun san dalilin shi ai ya ce saboda an riƙe masa albashi na tsawon wata takwas an jefa shi a talauci na ba gaira ba dalili wata takwas an baka albashin ma yaya aka ƙare da albashin ya aka ƙare ballantana ba a baka ba saboda haka yace ba zai zabe ba akwai wani dan uwa shi kuma ya samu matsala da iyalinsa an kai ta asibiti a yi nan a yi can ana ta maganar rashin karban tsofaffin kuɗin nan sai an yi da sabon kuɗi sai an yi wani abu transfer Allah da ikonsa a wannan kaiwa da komowar tana cikin naƙuda mai tsanani matan nan dai ta mutu ta mutu Allah ya gafarta mata saboda haka ya ce shi ma ba zai zaɓe ba ya ce yana da katin yaransa hudu wanda sun isa su yi zaɓe ya ce duka ba wanda zai zaɓe akwai wani ɗan uwa shi kuma maganar harkar mai wahalar mai motarsa har ta samu tangarɗa ta samu matsala saboda wahalar mai saboda haka akwai fuskoki daban-daban da kowa yake ba da dalilai na ba zai zaɓe ba to mu muna kira da babban murya don allah a yi haƙuri duk abin da ya faru ya riga ya faru a ɗauke shi ya wuce a yi haƙuri a yi haƙuri a tanaji katukan zaben nan ranar zaɓe mu fito ƙwanmu da ƙwarƙwatanmu mu yi zaɓe ba dun ba dun ba da sai mu yi wani abu kamar alkawari wani abu sabon alkawari duk wanda yake nan yawa allah ya yi haƙuri a fito ranar zaɓe a yi zaɓen nan na sani mu da muke nan akwai wasu ma da suke da irin waɗannan ra'ayoyin da ba za su yi zaɓe ba saboda wasu dalilai nasu muna amfani da wannan damar muna ba da haƙuri duk abin da ya faru ko ma menene ka yi haƙuri ka yi haƙuri ka tanaji katin zaɓenka ranar zaɓe ka fito ka yi zaɓe kuma allah ta'ala yana maganar ya ayyuhal ladina amanu isbiru وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون kai ka ce kai tsaye da mu Allah ta'ala yake a wannan gabar ya ku masu imani waɗanda kuka yi imani isbiru ku yi haƙuri ku yi haƙuri isbiru wa sabiru ku yi juriya ku daure dauriya malaman tafsiri anan har suke cewa kada ku bari waɗanda ba musulmai ba su fi ku juriya da dauriya da haƙuri kada ku zama haka ku yi haƙuri isbiru wa sabiru wa rabitu ku yi zaman daku wattaqullaha la'allakum tuflihun kuma ku ji tsoron Allah in Allah ya yarda za a yi nasara za a yi nasara a yi haƙuri a je a yi zaɓen wannan shine abu na biyu abu na farko a tanaji katikan katin wala Allah yanzu ne in ya tashi neman katinsa sai ya ɗauke shi kwana biyar kwana shida yana nema bai samu ba muna fatan dai za a gani za a samu a samu abu na biyu a yi azama a yi haƙuri a ji a cikin zukata za a je a yi zaɓen ko ma menene za a je a je a yi zaɓen a'a to in ma baka je kayi ba in ce dai za a yi zaɓen ko ka je ko baka je ba dai za su yi za a yi to gwara ka yi haƙuri a je a yi ko ba komi a raba mugu da me da makami a je a yi zaɓen a yi haƙuri muna ƙara faɗi a yi haƙuri duk irin jarabawa da ta faru da kowane ne daga cikinmu ta riga ta faru ta wuce a yi haƙuri isbiru wa sabiru ku yi haƙuri ku yi dauriya a fito a yi zaɓe abu na uku lallai a nesanci kalaman batanci lallai a nesanci kuma rubuce-rubuce na batanci kuma lallai a nesanci ayyukan batanci kalaman batanci rubuce-rubuce na batanci da kuma ayyukan batanci addinin musulunci ta kowace fuska bai yarda da waɗannan ba ta kowace fuska kalaman batanci mafi ƙanƙantar kalaman batanci kuma ikon Allah kalaman batancin sau da yawa sai su zo minal adina ilal a'ala wa minal a'ala ilal adina wani lokaci kalaman batancin daga ƙasa ne zuwa sama kaga wanda ba kowa ba ba komi ba yana gaya wa babba maganganun banza yana gaya masa kalaman batanci wani lokaci kuma daga sama zuwa ƙasa wani lokaci kuma su ya su ne manyan yanzu ko shekaran jiya ko jiya ko shekaran jiya ɗaya daga cikin manya-manyan sarakuna waɗanda ake ji da su na ƙasashen yarbawa ba sai na faɗi jiha ba irin maganganun da ya faɗa na game da wannan zaɓe sai ka yi mamaki na irin musgunawa da cikas da za su kawo duk wanda bai zaɓe su ba to mafi ƙanƙantar kalmar kalaman kalmar ɓatanci ita ce a gaya wa babba ba ma yi ba ma so wannan kalma ce ta ɓatanci ba ma yi ba masu duk wani abu na ɓatanci babu ruwanka duk wani abu rubutu na ɓatanci ba naka ba ne ballantana ayyukan ɓatanci yan uwa masu girma da so shine samu hudubar tamu kadai ta tsaya akan abin da ya shafi kalaman ɓatanci kaga irin hatsari da garari da ke ciki saboda haka kada kai a matsayinka na musulmi ka sanya ma wani ko wasu mutane baƙin ciki a ɗan tsakanin nan a lokacin zaɓe ka kiyaye duk abin da za ka faɗa da zai ɓata ma wani rai ka kiyaye duk abin da za ka faɗa ya sanya ma wasu baƙin ciki dama kuma abin da shaidan yake so kenan ya ga duk yadda za a yi a tsakaninmu a samu wasu suna sanya ma wasu baƙin ciki innaman najwa من الشيطان ليحزن الذين آمنوا abin sani kawai ganawa da mitin-mitin na shaidan shine domin su sanya bakin ciki ga waɗanda suke da imani liyahzuna alladhina amanu su sanya mu masu imani bakin ciki malaman ilmin nafs suna cewa sayyida maryam alaiha salam maryam mamar annabi isa lokacin da ta haifi annabi isa ta ƙi ci ta ƙi sha ta ƙi cin komi ta ƙi shan komai saboda mai baƙin ciki menene baƙin cikinta ta haifi ɗa babu uba abin ya kai ta har ba za ta iya komawa cikin gari ba saboda haka lokacin da ma ta haifi ɗan yana ta ƙoƙari da ita ta ci ta sha ka kuli wa shirabi wa karni aina yana ce mata ki ci ki sha ki samu farin a menene karni aina ki kalle ni ki ji sanyin ido daɗin rai ki kalle ni yana mata magana ya ga ta haife shi ko kula da shi bata yi ba yana magana ta riƙe kututturen dabino ta girgiza 'ya'yan za su faɗo wa hudhi ilaiki bi jid'in nakhla tusaqiti alaiki rataban janiya ki girgiza 'ya'yan dabino nunannu za su zuba sai ki ɗiba ki ci ki sha wa qarri aina ki samu sanyin ido ki kalle ni ki ji daɗi shi ne ake ce ma ya ya ya ya ya ya ya ayyuhal masih ya annabi isa ai ba abin da ke gabanta ba kenan ko da za ka ba ta mannu wa salwa an san albannu wa salwa ka ba ta zuma ka ba ta 'ya'yan cila abin nan nama ko menene ka ba ta ba za ta ji daɗin shi ba saboda mai tana cikin baƙin ciki to shi ma annabi isa sai ya gano kina baƙin ciki ne saboda kin haife ni ba tare da uba ba don haka fa'in ma tarayin na minal bashari ahadan faƙuli inni nazartu lirrahmani sauma wa lam ukallima al-yawma insiya yace to tunda haka ne mu je cikin garin duk wani mutum ɗaya da ya haɗu da ke kowane ne in dai mutum ne ya haɗu da ke yana nema ya miki wata magana ki banni da shi ni zan yi magana fakuli inni nazartu lirrahmani sauma ki ce ke kin yi bakance kin yi alkawari yau kina azumi don Allah mai rahama ba za ki magana da kowa ba wala mukallimar yau mai isiya ba zan yi magana da kowane mutum ba ki banni ni zan yi maganar kaga ya kawar mata da wannan bakin cikin a sannan ne sayyida maryam ta ji daɗi ta ci abin da ya ce ta ci ta sha abin da ta ce ya sha ta kalle shi ta ji daɗi ta goya shi aka shiga cikin gari bakin ciki kenan yakan wargaza ma ɗan adam lissafi duk natsuwarka da an jefa maka bakin ciki to an wargaza maka lissafi saboda haka mu ji tsoron Allah mu nisanci duk wani abu da zai sabbaba ma wani bakin ciki ko ya sabbaba ma wasu bakin ciki sannan a ƙarƙashin wannan a wannan lokaci na zaɓe ko dai ka faɗi alkhairi ko kuma ka yi shiru wannan wasiya ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut in har kai mai imani ne da Allah kana imani gobe kiyama za a tashe ka to ko dai ka faɗi alkhairi ko kuma ka yi shiru da wannan a ƙarƙashin wannan muna kira da babban murya don Allah don Allah kowa ya ji tsoron Allah ya faɗi abin da ya dace ga wanda ya dace a inda ya dace a kuma lokacin da ya dace waɗannan abubuwan guda hudu ba daidai ba ne kaga ɗan shekara 27-30 yana gaya ma dattijo maganganun banza da ba su dace ba bai yi ba bai yi ba haka su kansu manyan namu kaji suna gaya wa junansu maganganu da ba su dace ba bai yi ba akwai da yawa da sun ki shiga wannan harkar siyasar kasan saboda me saboda kalamai da rubuce-rubuce da ayyukan batanci ba sa su ba sa son kalaman batanci za a bata su wata irin al'ada ce ta siyasa a yau dukkanka duk imaninka duk taƙawarka in dai ka shiga wannan harkar sai ka ga wanda ba komai ba sai ya zage ka yanzu misali abin da ya faru a 'yan kwanakin nan mun gani a katsina saboda allah saboda allah don me za a ce shugaban ƙasa ya je katsina a ce an samu wasu ko da 'ya'yan mahaukata ne sai haka ko da ka kaddara 'ya'yan mahaukata ne sa jefi shugaban kasa haka kalli irin abin da ya so ya faru a kano duka dai da shugaban kasa ka kaddara ba shugaban kasa ba ne a irin shekarunsa na saba'in da daidai ne a sa wasu tsirarun yara marasa kunya marasa tarbiyya su je su jefi babban mutum haka wannan ba tarbiyyar mu bace ba tamu bace kwata-kwata lallai abu na ƙarshe a ƙarƙashin wannan a tsare mutuncin kowa a kowane lokaci sallallahu alaihi wasallam a hajjin bankwana da ya yi a huɗubarsa ta bankwana an samu mahajjata wajen dubu ɗari sallallahu alaihi wasallam dubu ɗari a hajjin bankwana daga cikin hutubobi maganganu da ya yi a wannan bankwanar sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum sallallahu alaihi wasallam lallai ku sani jininku jininku haramun ne kada wani ya yi wani abin da zai zubar da jinin wani wa amwalakum dukiyoyinku haramun ne a kanku kada wani ya taɓa dukiyar wani ko ya yi abin da zai salwartar da dukiyar wani wa a haka mutuncinku mutuncinku haramun ne a kanku kada wani ya taɓa mutuncin wani to wani babban abin tsoro kaga ana harkar zaben nan duk wanda ka ci mutuncinsa matukar ba ka same shi ne ka roƙe shi ya yafe maka ba gobe kiyama sai Allah ta'ala ya yi muku hisabi Allah ba zai barka ba to wace irin fitina kenan da wanne za ka ji ga talauci ga fitina sannan kuma ka je kana ƙara jawo wa kanka wata masifa da bala'i zuwa gobe kiyama ka yi shiru mana ka bar abin ga Allah ta'ala ban sani ba ko mun yi kuskure da ma hudubar ɗongorongon a kan wannan muka yi magana kalamai rubuce-rubuce da kuma ayyukan ɓatanci abu na kusa da ƙarshe idan ka tashi yin zaɓe allah ya kai mu nan da kwana tara idan ka tashi zaɓe to ka zaɓi wanda idan Allah subhanahu wa ta'ala ya tsaye da kai gobe kiyama ya tambaye ka don me ka zaɓuwa ne ka tanaji ansar da za ka bayar mun ga ka zaɓuwa ne a siyasa kaza a zaɓe kaza menene dalilinka na zaɓensa ka tanaji ansar dole sai ka amsa dole ne ka tanaji amsar da zaka ba Allah subhanahu wa ta'ala abu na biyar yan uwa masu girma siyasar akwai alamun ɗaurewar kai wanda za a zaɓa da kuma waɗanda za a zaɓan ma ɗungurungun don haka akwai buƙatar addu'a ta musamman addu'ar dace mu yi addu'a Allah ta'ala ya datar da mu ga wanda ya dace yanzu haka mu ba mu san wane ne ba amma dai Allah ta'ala ya san wane ne ya fi dacewa da mu kada mu zama irin waɗancan wasu har sukan yi kira ko a mutum yana iya yin istikhara ce mutum ya yi istikhara mun sani a yau in aka ce a istikhara mutane nawa ne za su yi istikharar ka yi istikhara wataƙila kana da guda biyu da wancan musulmi ne a da musulmi b to tunda yanzu abin ya dan rikitar ka yi istikhara da allah kowa zai dai istikhara ne ce ana irin wannan hali da fama da ake ciki yaushe wani zai je istikhara ala'ayi hali akwai buƙatar a yi addu'a musamman tunda da gaske ake yanzu kuma musamman akwai 'yan rikitarwa wa za a zaɓa a yi addu'a Allah ta'ala ya datar da mu wallahu ya alamu wa antum la ta'alamu Allah ta'ala ya san wane ne ya fi dacewa da mu mu ba mu sani ba abu na ƙarshe 'yan uwa masu girma a tawakkul Allah ta'ala idan muka yi waɗannan abubuwa duka guda biyar da muka ambata muka rufe da addu'a muka yi da gasken gaske to sai kuma mu yi tawakkali a barwa Allah ta'ala mu mun yi abin da za mu iya yi saura mun barwa Allah ta'ala da yawa wani za ka ga duk wanda Allah ya zaba mana matukar mun yi waɗannan abubuwan to in Allah ya da shi ne alkhairi gare mu ina ma da so shi ne samu duk ranar duk lokacin da za a yi wani zaɓe mutum ya yi alwala ya yi sallah raka'a biyu salatul haja ya riƙe makaminsa katinsa kenan duk wanda zai jefa wa wanda zai zaɓa ya zaɓa da sunan Allah da kuma niyyar samun canji wallahi da sunan Allah da kuma niyyar samun canji Allah ya kawo mana canji to kaga wannan na gaske kenan ba hayaniya ba ba hayaniya ba da ina da iko da so shi ne samu a ce duk mu da muke nan haka za mu yi za a tafi zaɓe ƙarfe goma a ka yi alwala da duk wanda suke tare da kai a yi sallah salatul haja niyyar salatul haja sannan a je zaɓen a yi da sunan allah da niyyar samun canji to idan muka yi haka duk wanda allah ya zaɓa mana ko kana so ko ba ka so to shine alkhairi ko muna so ko ba ma so da yardar Allah ta'ala shine alkhairin mu wanda kuma muke so Allah ya ki ba mu da yardar Allah ta'ala ba alkhairi ba ne Allah ya gaya mana wa asa an takarahu shay'an fa huwa khairun lakum so da yawa sai ku ji ba kwa san abu kun ki wannan abun alhali wannan abun kuwa shi ne alkhairi gare ku wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum wani lokaci kuma ku ji kuna son abu alhali sharri ne gare ku wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun shi Allah ta'ala ya sani amma ku ba ku sani ba muna roƙon Allah ta'ala ya datar da mu ga shugabanni da suka dace da mu muna roƙon Allah ta'ala ya kawo mana shugabanni da za su kawo mana canji Allah ta'ala ya gafarta mana kurakuranmu da muka yi baya yan uwa masu girma inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمه امرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا واجعل الحياه زياده لنا في كل خير واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر قوموا إلى صلاتكم يرحمكم
wanda mai manta yau bani da ruwan sha wallahi